بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقدره العظيم رضي الله تبارك وتعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جماعة muka saba haɗuwa wannan masallaci na juma'a na kofar wunci don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta litinin wanda ta yi daidai da ishirin da uku ga watan ramadan hijira alif dubu da ɗari ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da ishirin da bakwai ga watan biyar 2019 za mu ci gaba da tafsirinmu da muka fara a cikin suratul tahari amma kafin nan akwai wata takarda assalamu alaikum ina da tambaya malam in zan yi sallan tahajjud ba sai na yi sallan tarawihi ba da hajjar da tarawihi kusan abu ɗaya ne tarawihi ana yin sa ne galibi bayan sallar isha da hajjar ana yin sa ne can cikin dare amma dukansu sunansu kiyamu ramadan kuma sunansu na filolin dare amma a goma na ƙarshe tahajjud ya fi muhimmanci a kan tarawih saboda haka in ka zaci za ka yi ɗaya a ciki to ya wadatar maka kuma kana da himman da za ka iya yin duka biyu wannan kuma bautar Allah ba ta yawa amma duk wanda ka zaɓa ka ce za ka yi ya wadatar maka amma mafi kyau dai a cikin zaɓin in kana da ƙoƙari ka yi tahajjudi saboda ya fi yawan tsawon karatu ya fi yawan tsawon sallah rukuɗi da sujada ya kuma fi zaɓin lokaci na ijaba saboda sulusun dare na farko ya ji sulusin dare na ƙarshe ya ji sulusin dare na tsakiya sulusin dare na tsakiya ya ji sulusin dare na farko da mafi yawanci tarawihi muna yi a sulusin dare na farko ne da hajji kuma ana yi ne a sulusin dare na ƙarshe wasu kuma na tsakiya saboda haka dai duk wanda ka yi dai ya yi ba matsala malam idan ya fin zan iya fidda kai kafin karamar ko ko mene ne kwana biyar sallah eh idan abin da za ka fitar fidda kai din abu ne wanda yake bukatan a gyara to mafi kyau da ya kafin kaman kwana uku sallah ka yi fidda kai ba laifi na uku wanda ya ya ce ne ne a rubutun nasa bahaushe ne kuwa wanda ya kashe kansa
za a iya za a iya za a iya ce masa kafiri ana dai ce masa wanda yanke kauna daga rahamar Allah ba za a kira shi kafiri kai tsaye ba amma za a ce don za a sallace inda kafiri ne ba za a sallace shi za a dai ce masa ya yanke kauna daga rahamar Allah kuma makomansa wuta amma shiga wuta ba lalle kafiri yake shiga ba musulmi ma yana shiga wuta idan ya zama mai aikata sace-sacen Allah don haka ba za a ce masa kafiri kai tsaye ba sai kuma wata tambaya da aka mun wai yanzu mafi yawanci ana ganin wasu suna sallan isha ko tarawihi a kafin karfe takwas kafin karfe takwas to idan kafin karfe takwas kamar takwas saura kwata ne za mu iya cewa lokacin isha ya shigo amma gaskiya duk abin da ya kasa takwas saura kwata to gaskiya sallan sa a cikin ta akwai walakin mutum ya daina gaggawan banza garin neman jira kada ka ido mutane da yawa taurin kunne ya mutu yawa kowa kawai ya mai da addini yadda yake so zai yi bayan da aka ce ba wannan kuma ba yadda za ta kai mutane abinda duk ahlus sunna musulmi na sunna ahlus sunna wal jama'a malamai na gari suka faɗa shine duk tsakanin magariba da isha a samu awa daya duk tsakanin magariba da isha a samu awa daya dan ba a samu awa daya ba to da matsala shine an tabbatar kenan shafaki ya fashe ya bace bat babu wani shakka ba wani tantama kuma in sunna kake son ka bi ko kuma kana son ka bi addini ne tsakani da Allah na gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi son a jinkirta isha har dare dan ya taba an ce manzon Allah ya jinkirta isha hatta zahaba amatul layl har mafi yawancin dare ya tafi wajen aka ce wajen kwatan dare a wajen sulusin dare ya tafi sannan ya fito kansa na diddiga da ruwa yace innahu lawaqatuha laula an ashqa ala ummati wallahi yanzu ne ya kamata a yi sallan isha ba dan kar in tsananta wa al'umma na mai ruwayan hadisi yace wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal hadisa ba'daha abin da yasa manzo Allah ya sa dan dufanta cikin dare yana kin mutum ya kwanta ya bacci kafin yayi isha yana cin kuma bayan an yi isha ka zauna a yi hira da kai ka je kwanta to menene na gaggawan ka tun daga shi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma an fi son ka batta sai ka zurfafa cikin dare ba dan kare tsananta mana ba kuma a cikin wata ruwayan har yanzu ana cewa idza ra'ahum ijtama'u qaddama wa in ra'ahum abda'u akhara in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai sun cika masallaci da wuri sai ya kaddamar da ikan dan ya ga suna bukatar su je su huta su kwanta idan kuma ya gan su raga raga sai ya jinkirta amma ya ji son ya jinkirta din saboda haka fitina ne kawai mutane suke nema wa kansu da cewa sai sun gaggauta sallan isha da wurwuri kuma akwai zalunci ma ga jama'a a zam a kamar ramadan din nan mutum ya sha ruwa baka bari ruwan ya je ya dan kwanta masa ya dan samu natsuwa ba ka zo kawai ka fara kiran sallar isha an zo an yi sallah kuma an tsora tarawihi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni duka liman ya zamanto mai sauta mai sassautawa wa waɗanda suke jin sa kuma ya hana ajiye abinci kafin a yi sallar ko magariba ne balle isha in yace in an kawo abincin an ajiye fabda ubil ashai ku fara da abincin kafin ku yi sallar magariba ma ko sallar isha to kuma duk wannan da gaggawa da ake yi wai bari a yi gaggawa an dan sha ruwa bari a yi gaggawa a yi wai a yi isha kuma a yi tarawihi sannan wai su je su ci abinci wannan ba daidai ba ne wannan mutane Allah sa dai masu gyarawa ne in masu gyarawa ne su gyara na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فحالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين نعم ضرب الله مثلا Allah ya buga misali lillazina kafaru ga waɗanda suka kafurta imra'ata nuhin wa imra'ata ludin matan annabi nuhu da matan annabi ludu mun kun fasara a ce wannan ko eh kana ta ta ta abdaini sun kasance suna karkashin bayi biyu min ibadina salihaini daga bayin mu biyu na gari fa kana ta huma suka haince su muka ce za mu dan ƙara bayani ko falam yughniya anhuma min allahi shay'a abinda suka ha'incin da suka musu yasa ba su wadatar musu komai ba daga azaban Allah wakilar kulan nara aka ce ku shiga wuta ma'adda na tare da masu shiga shine muka yi bayanin matan annabi nuhu ana ce mata wahila matan annabi ludu ana ce mata wa'ila to sun ha'ince su sun kafurta suna matan annabawa amma suna zagon ƙasa wa saƙon annabin da suke ƙarƙashinsa an ce ita matan annabi nuhu taqulu liqaumihi innahu majnun kana yawo ta ta kar ku damu da miji nan nan ai mahaukaci ne ba hankali ne miji ba la tantabitu ila ma yaqul kar ma ku saurari abin da yake faɗa wamra'atu lutin matan annabi luti ludu ita kuma ta dullu qaumahu ala abiyati tana nuna wa mutanansa bakinsa idza nazalu bihi laylan in sun zo masa da daddare bi iqadin nari sai ta hura wuta haka suka yi mitin da mutanen gari in ta hura wuta dai to ku san cewa in kun ga wuta ya tashi a gidanmu ku san cewa baki sun zo wa bitta dakini naharan da rana kuma tana ta da hayaki in sun ga hayaki na tashi to baki baki sun zo masa sai su zo su nemi sai sun yi lalata da su to amma lakiyana bil fahisha amma kamar yadda wasu ke cewa suna alfasha suna zina hadha lam yakun wannan bai taɓa faruwa ga matan wani annabi ba Allah bai jarabi wani annabi da wannan ba a ce matarsa tana fasikanci ko da wasa wannan shine ha'incin ha'incin kana tahuma da aka ce ba wai kiyana irin ta zina ba ha'incin dai shine wannan abu da muka ambata mabtala Allah qattu nabiyan bi zawjatin ta'amalu fahisha abadan Allah bai taba jarraban wani annabi ba da matan da za ta rinka yin alfasha saboda Allah ya tsarkake gidan annabawa ya tsarkake zuriyan annabawa to yaya za a samu wanda za ta zo ta yi alfasha irin wannan a gidansa li'anna hadha qadhum fi shari'a kuma duk wanda ya faɗi wannan to ya soki shari'ar musulunci dukan shari'ar musulunci ne ka jeji matar wani annabi da zina fi shara'il anbiya kullat duka ne a cikin shari'o'in annabawa gabaki daya fal ikhiyanatu fil aya innama qawlu zawja qawlu zawjati nuhin inna nuhan majnun ka'incin da ake magana game da matan annabi nuhu cewa da take shi annabi nuhu mahaukaci ne wa kaunu wa'ila zawjati lutin da wa'ila ita kuma matan annabi lutu da ta kasance tu'allimul kuffara bi maji'id duyub tana sanar da kafirai baki sun zo falam yugunya anhuma min allahi shay'a kasancewar su matan annabawa sai wannan bai wadatar musu da komai daga azaban Allah ba wakilar kulan nara kuma aka ce musu ku shiga wuta ma'addakilina tare da sauran kafirai masu shiga wanda kuka haɗu tare da su kuka saba wa Allah na'am وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال رب ابني إنك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله
Allahu matsalan Allah ya buga misali lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani wancan misali ne ga waɗanda suka kafurta kana kafurci kana jin kai dan annabi ne ko kana jin kana kafurci kina kafurci kina jin kai matar annabi ne ko kana kafurci kana jin kai dan uwan wani annabi ne ba zai maka amfani ba ga matan annabawa ba su bi su ba sun yi kafurci haka bai hana su su shiga wuta ba wannan duka kashedi ne ba ma wai ana maganan kai jika na ɗari kaza ba to wannan ana maganan waɗanda suka rayu dab da dab irin su ana dan annabi nuhu na cikinsa ko to babu wani hujja gare ka ka ce kai sharifi ne jikan wani annabi ne bari ka zo ka rinka alfahasha bari ka zo ka rinka faɗin aikata mata an ka kana cewa ai kai jinin annabi abu ɗaya ya ishe ka hadisin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mahazumiya sarqat ba mahazumiya ta zo ta yi fata dangin manzon Allah ne na wajen mahaifiyarsa ta zo ta yi sata abin ya yi girma wa sahabbai suka ce yanzu dangin annabi a ce an ji labari gari ya yaɗu ta yi sata an yanke mata hannu haka zai yiwu kuwa suka duba waye zai je ya gaya manzo Allah an san Allah ya haramta a zo da maganan shari'ar Allah ka zo ka ce wai za ka zo ceto manzo Allah baya yi da wasa an yi haka sai suka rasa waye ne je ne suka ce to yanzu dai ba wanda annabi ya fito irin Usama bin Zaid suka ce Usama bin Zaid ya je ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hukunci manzon Allah ya dan karkata shi a dan sassauta tunda ita dangin sa ne kar a yanke mata hannu a dai mata wani hukunci wanda zai zamanto ba a ji kunya ba Usama bin Zaid yaje ana ce masa fitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk cikin halitta ba wanda yake so kaman Usama bin Zaid sai yaje ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace maganan ba ma zumiyan nan ne mutane suka turo ni in zo da maka magana a dan sassauta a dan yi wani abu haka dai ya zamanto ba bayan kan hannu ba kar yanda kowa zai zo abu a ji kunya yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa atajba fi hajjin min hududillah yanzu din da na auke kallon Usama a ce zaka iya zuwa ka yi ceto a cikin haji daga haddodin Allah zan Allah ran sai ba shi sosai shikenan sai ya sa aka tara sahabbai aka tara sahabbai ce wallahi law anna fatimata bintu muhammadin sarat na kafa fiye da yanzu za ku zo ku nemi ceto akan haji daga cikin haddodin Allah yace wallahi da Fatima yar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam za ta yi sata wallahi da na yanke hannu to annabi ya faɗi haka to kai menene hujjan ka kace wai kai shahidi ne dan haka kai inda kai jinin annabi ne wuta ba ya cin ku ah a dai ko fetur a watsa maka mana dan kon wannan ba wannan rashin hankali ne ne shishigi ne wa Allah in kana karkakan ka shine ka zamanto ka kare haddodin Allah ka kare mutuncinka ai in kai sharikin ne ma jinin ma'aiki ne kuma ka rinka keta haddodin Allah to azaban ka zai fi yawa saboda ka ci mutuncin gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai dai in jahilci ya ma mutane kanta kuma wasu dan son zuciya ana maganar sharifan nan sai ga kaman sune alloli sune masu yanke hukunci sharifi sharifi ne mun yadda sharifi sharifi ne in jin nasaban annabi yana da girma a gunmu yana da daraja a gunmu domin jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma bai baka daman ka rinka keta haddodin Allah kana aikata abin da kaga dama kana cewa kan fake da karkata ba duk wanda ya baka wannan daurin gindi munafiki ne ba musulmin kirki ba musulmin kirki ba zai daurewa wani musulmi na gari ya je ya rinka keta haddodin Allah da sunan cewa shi jinin manzon Allah bane shin mutuncin gidan gidan manzon Allah ne ka zama kai jinin gidan ne kana keta haddodi ya kafikum kitabullah qur'ani ya yake ba sai an je neman hadisi ba ya nisa annabi mene to da aka ce la sunna ka adimin nisa kaga an dauka su an fifita amma sai aka ce ya nisa annabi kuma na biyu man yati man yati min kunna bi fahishatin mubayyinatin lene yuka afla hal azabu bi ukayn ashe kai ka fi kamata ka guji saban Allah nesa nesa saboda kai in ka saba wa Allah iyayenka mata ma ba kai dan gidan ba iyayenka matan gidan manzon Allah an ce wallahi duk wanda tazo da fahisha mu bayyana Allah zai mata ninkin azaba biyu ninkin na sauran bayan Allah ninkin azaba gida biyu za a mata ko ba ayan qur'ani bane wannan to ina aka samu hallata ma jinin annabi ko mutanen gidan annabi saba wa annabi babu wannan kuma shehun mu abin da yayi hujja da shi kenan lokacin da ya rubuta isnani da isami me yake ce Ibrahim yace yace gashi yana mana wasiya yanda annabi ya wasiya wa gidansu ya Fatima bintu Muhammad salini min al-mali ma shi'ti la ugni anki min Allah shay'a mutanta wannan kusan kafirci ne dan kai musu da manzon Allah ne shi yace la sanini min almali ma shi ita la'ubu ne anti min allahi sai'a kuma inda wani abu yana da wannan yana da wani tawili da shi ba zai rubuta a cikin sai ce to yanda dai annabi ya ga wa ƴaƴansa haka nake ga muku ko almajirai na ba saboda haka dan Allah la yaghurrannakum la taghurrannakum alhayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur duk wanda ba zai gaya muku haka ba to ya ha'ince ku ne ni ko ba zan ha'ince ku ba zan gaya muku gaskiya ne mun je lahira za a yaba wa aya zaki za a zo yau mutular sara'iru da munafikin da ya fake gefe yana hallata muku sabawa Allah da ni da irina irina mu gani wane ne yake da gaskiya a ran da alƙali guda ɗaya ne ko to wannan dai mun mun samu gaba ne Allah ya buga misali ga waɗanda suke karkashin annabi suka yi fasikanci suka yi kafirci suna aikata abin da suka dama ga yanda Allah ya yi da matan annabawa biyu annabi ludu da annabi nuhu wa daraballahu masalan kuma Allah na buga misali lil ladina amanu ga wanda suka yi imani idan iyayensu kafirai ne iyayenka kafirai ne ko arnan dutse ko wani irin addini ma suke yi kai sai kai imani ka zama mutumin kirki to zaman iyayenka nan ba musulmi ba ba mutanen kirki ba ba zai cuce ka ba kamar yadda zaman iyayenka annabawa ko zaɓaɓɓu in kai kafirci ba zai amfane ka ba Allah ya ce imra'ata fir'auna ga dai matan Fir'aunu ita ce Asiyatu Is'alat rabbibni lokacin da sai imani da Annabi Musa shi kuma Fir'aunu bai yi imani da shi ba ya rinka azabtar da ita yayi turaku ya daura hannunta na dama akan wannan turke ya daura kafanta hannunta na hagu a wannan turke ya daura kafanta na dama a wannan turke ya daura kafanta na hagu a wancan turke haka yake bankare mutum a rana ya kalli rana aka ɗauko mata babban dutsen niƙa aka ɗora mata a kirji dutsen da ya sha rana aka ɗora mata a kirji kuma fuskan tana kallon rana tana jin zafin nan ƙalar sai ta ce rabbibni li indaka baitan fil janna ya ubangiji sakamakon wannan abu da fir'auna yake mun ka gina mun gida a wurinka aljanna aka ce faka shafa laha sai Allah ya mata kashafi fara'atu sai ta ga gidanta na aljanna wahiya hayya tana da rai fasahala alai hatta aziba wannan abu da take gani sai ya sauwake mata azaban da ake mata ma ahsad bil alami sai ta zama ba ta jin radadi tace wa najini ka tsere da ni min fir'auna daga fir'auna wa amalihi da aikin sa na banza wa najini ka tsere da ni min alqaumi zalimina daga mutane waɗanda suka zalunci kansu da kafirci yau yace asiya to amanat bi Musa asiya ta yi imani da annabi Musa wa ahabbatu ta so wata Allah qaddihi tara ta da shi wata masakat bi dinihi ta yi riko da addinin sa fa azabaha fir'aun sai fir'auna ya azabtar da ita ashadda ashadda al'azabi mafi tsananin azaba fa dalabat min Allah tabaaraka wa ta'ala an yabniya laha baitan indahu sai ta nemi Allah ya gina mata daki a gunsa fil janna aljanna fasahal mala'ika mala'iku suka yi ta magan suka daddaga murya ya rabbi amatuka tu'azzabu fika ya ubangiji baiwanka ana azabtar da ita fa saboda kai walam tadlub minka illa baita ba abinda ta nema a wurinka sai daki kawai fa qala allah sai allah ta'ala ce ta'ammalu kalama ku lura da maganarsa hiya talabat baitan fil janna hiya ma qalabat baitan fil janna faqad ba wai ka nemi gida kawai a aljanna bane fa baitan indaka fil janna ta ce gida ne na wajen Allah da yake aljanna dan haka gida na musamman take nema ba wai gida kawai kowane irin gida ba ba ta ce rabbi ibn li baitan fil janna bane cewa ta rabbi ibn li indaka baitan fil janna dan haka gida ne na musamman na zababbun bayin Allah baitan inda Allah fil janna ta ne sai Allah subhanahu wataala ya amsa addu'anta ta zamanto kuma Allah ya ɗaukaka ta ya karrama ta tana daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aljanna mijinta kafiri ne ya mutu a kafirci ita kuma mumina ce zaɓaɓɓiyan waliyar Allah dan haka Allah ya ajiye ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta tashi lahira ba ta da miji ba wanajini tace Allah ka tsayar da ni min fir'auna daga fir'auna wa amalihi da aikin sa wanajini ka tsayar da ni min alqaumi zalimina daga mutane waɗanda suke azzalumai aka ce fa qabada Allah ruhaha sai Allah ya karɓi ranta wa rufi'at ila aljanna hayya aka daga ta zuwa ga aljanna fahiya ta kulu ta zama shahidiya ka tafi tana da ranta ma'anan tana da ranta la ta kulu liman yuqtal amwa to shine to aka kai ta aljanna tiya ta akulu tana ci wata shirabu tana sha fil janna a cikin aljanna wa hiya min nisa'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita tana daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hiya ita wa maryamu da sayyidatuna maryamu wa kulsum ummul um ukutum musa da kulsum yar uwan annabi musa eh wanda ta bishin nan kusi wa basarat bi an junubin ko na'am ah na'am وَمَرْيَمُ ابْنَتِ عِمْرَانَ الَّتِي آتَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن روحِنَا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الغالبين ومريم مثالي نجيو نما تن مثالي نجيو نما تن كافري ko kuma mata dai haka wadda ita ma ta yi ibada ta zama na Allah shine Maryamu ibnati imrana maryamu matan imrana allati asanat farjaha wadda ta kyautata kafanta ta kare kafanta daga daga duk wani abu mara kyau wato bata yi aure ba ta tsare mutuncinta bata watsar da mutuncinta ba fa nafakkana fihi min ruhina sai muka aiko da mala'ikan mu jibrilu ya hura ya hura mata iska sai ta ji sanyi a cikin al'auranta wannan sanyi sai ya zama shigan ruhin annabi isa kenan na'am wa saddaqat ta gaskata bi kalimati rajjaha da kalmomin ubangijinta da shari'o'insa wa kitabihi ta gaskata littafin Allah wa kanat min al-qanitina ta zama cikin masu ibada wannan yana nuna mana mace ita ma tana iya yin ƙoƙari ta zama zaɓaɓɓiyar baiwar Allah ta zamanto ita ma waliyar Allah mai girma a wurin Allah subhanahu wata'ala shine Allah subhanahu wata'ala ya yabi sayyidatuna Maryamu wanda ita ake ce ma ummi Musa ummu ita ce ummu Isa war annabi Isa aka yi busa kamar yadda muka ake yake cikin suratul kahfi ir arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بينا قال كذلك قال ربك هو علي هين ko Allah subhanahu wata'ala tura mata a kuka yi wannan tattaunawa da da mala'ika jibrilu kuma ƙarshe aka busa mata ruhin annabi isa to fa saddaka ta gaskata bi kalimati rabbiha da kalmomin ubangijin ta wa kitabihi da ayoyin da ya saukar wa kan min qanitina ta kasance daga cikin mata waɗanda suke masu ibada wato an ce hiya imra'atun fi haikali zikirin ta mace ce wanda take zaune a ɗakin zikiri ko ita ce fa wanda waka fala ha zakariya ko wa kullama da kala alaiha zakariya mihrab wajada inda harisa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab hunalika da zakariya rabbahu da yaga cewa ga ita ma ta samu abincin rani da damuna abincin damuna da rani ta to ni ma da na tsufa a ce zan iya samun haihuwa bayan tsufa to to ita ce wanda ake wanda Allah subhanahu wata'ala ya bata wannan girma imra'atun fi quwwatir rijal mace ce wanda karfinta ya kai karfin maza wajen ibada falahaza lam yakul wa kanat min alqanitati Allah bai ce wa kanat min alqanitati ba ta kasance cikin mata masu ibada ba sai aka cire ta aka ce wa kanat min alqanitina mace ce ne kamar maza shine yasa aka kawo lafazin zuku lafazin zukuri lokacin da za a yi jami'i a shigo da ita aka ce wa kanat min alqanitina kullum qur'ani yana da wannan salo din eh na nuna cewa ga fifikon da aka yi mata aljam'u muzakkarun sai jam'in ya zama muzakkar wa inna masura suratu imra'atin suran dai suran mace ce wa hiya fil haqiqati rajulun min ar-rijal amma a haqiqa daidai take da maza ta ma take yawa wasu mazajen qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda aka raja wuce kani bukhari da muslim suka fitar daga abi musa kamuna min ar-rijali kathirun da yawa daga cikin mazaje sun zama kummalu kummalu zaɓaɓɓun bayan Allah wanda suka kai matsayin yardan Allah su ake cewa kummalu ko da ba su zama annabawa ba walam yakamul minan nisa'i amma ba wanda suka zama kamilai cikin mata illa atiyatu imra'ata fir'aun sai atiyatu imra'ata fir'aun matan fir'aun wa maryam ibnatu imran da Maryamu ‘yar Imran, nam. Inna fadala Aisha alan nisa'i ka fadalin saridi ala sa'ir sa'am, kuma fifikon Aisha akan sauran mata kaman farlalan abin farlalan gurasa ne akan sauran abinci. To, wannan wayannan mata guda uku an faɗe su cikin kamulai, kowace a zamaninta ita ce kammalalliya asiya a zamaninta ita ce kammalalliya haka nan maryamu a zamaninta ita ce kammalalliya haka aisha a zamaninta cikin mata wajen ilimi na fiqhu kuzuni su ilmikum inda hadhihi humaira ita ce kammalalliya amma kuma kammalalliyar kammalallu wayannan gwamnoni ne eh su gwamnoni ne kowace zamanin ta tana rike da jaha ko amma kammalalliyar kammalallu ita ce Fatima bintu Muhammadin sallallahu alaihi sai da tana Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi jinin manzon Allah ita ce shugabar dukkan wayannan gabashi daya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masaidatuna Fatima Allah ya kara mata yadda yace mata bid'atun minni ke tsoka ne na jikina abinda yake cutanta yana cutana haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka sayyidatuna Fatima ita ce gaba da dukkan mata gabaki daya a sauran mata duk suna karkashin ta ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ita ce sayyidatu nisa'ul janna ita ce shugaban matan aljanna gabaki daya sayyidatuna Fatima radiyallahu anha na'am
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سورة الملك وسورة الملك suran mamallakin dukkan mallaka ko suran mulkin dukkan da ya fi kowane mulki makiyatin ta sauka maka talasuna aya ayoyinta talatin wata samma suratu tabaraka ana kiranta suratu tabaraka wa suratul waqiya ana kiranta suratul waqiya wal munjiya ana kiranta al munjiya mai tserarwa walmani'a ana kiranta mani'a mai hana wanda yake yin ta fadawa cikin halaka ko kuma azaba a lahira la'annaha don ita tamna'u sahibaha tana hana ma'abucinta wacin ji tana tserar da shi min azabil kabari daga azaban kabari imamu tirmidhi ya ruwaito a sunan dinsa daga abdullahi ibn abbas قال يتي ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شباءه على قبره tashin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa tantinsa bai sani ba a ce akan wani kabari ya kafa wa huwa la yahsibu annahu qabrun bai san kabari bane fa idza fihi insanu sai yaji wani mutum a cikin kabarin ya qara'u suratul malik yana karanta suran malik yana karanta wannan sura tabarakan lazi biya jihil mulku hatta katama ya ji shi yana karanta har sai da ya gama ta fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ya manzo Allah inni darabtu tibai ala qabrin ni na kafa tanti na akan wani kabari wa ana la ahsibu annahu qabrun ban san kabari bane sai zabi insanu sai ga wani mutum a ciki ya karu suratul surata tabara yana karanta suran tabara tabarakal almalik suratul malik hatta katamaha har sai da ya cika ta wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya almani'a ita ce mani'a hiya almunjiya ita ce munjiya tunjihi min azabil qabri za ta tsirar da shi daga azaban qabri na kuma ibn ibn abbas ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wadittu anna surata tabara nayi burin cewa suran tabara allazi bi yadihi mulk tabaraka allazi bi yadihi mulk fi qalbi kulli mu'min a ce tana zuciyar dukkan mumini ya haddace ta manzo sallallahu alaihi wasallam yace na yi burin haka wannan shi ma ya zo a cikin tafsirin Qurtubi da tafsirin Sa'ali ayoyin ta 30 ne Bismillahir Rahmanir Rahim Tabarakallazi bi yadihi mulku wanda mulki yake hannunsa na ko menene alherin sa yayi yawa wato ana fasara cewa tabarakar ce alherin sa yayi yawa wato ya tsarkaka ga barin dukkan na ƙasa cikin alherin sa duk alherin da yake yana yin alheri ne kammalalle cikakke kuma tabarakan yana nufin ya tsarkaka ga barin sifofin dukkan wasu fararu na'am Allah subhanahu wata'ala a surori guda biyu ya kawo masu wannan kuma suna daga cikin manya-manyan surori tabarakan lazi nazzala al-qur'ana ala abdi liyakuna lil alamin nazira sai kuma wannan tabara fal'alamu da'iman ta fihi daulata ne duniya har abada daula biyu ne a ƙarƙashinta daulatun zahiratun li arbadid duwal akwai daula ta fili ta masu mulkin duniya masu dauloli sarakuna shugabannin ƙasa da sauransu wannan mulkin daula ta zahiri suke shugabanci wa daulatun batinatun akwai daula ta boye lil mutamassikina bil qur'an ga wanda suka yi riko da alqur'ani malamai da anna allah huwa al malikul haqq dan allah shine sarki na gaskiya wa huwa zahirun wa batin allah shine al zahiru shine al batinu bangaren zahiru ya bada mulkinsa wa sarakunan duniya bangaren batinu ya bada mulkinsa wa malamai fa zahiru mamlakatihi lil muluki mabayyanin mamlakan Allah kasarsa ce shi yayi komai yayi bayi yayi komai amma sai ya bada rikon zahirin wa sarakuna wa batin halil ulama'i sai kuma ya bada koyayyen mulki wa malamai wanda annabin ya ce warasatul anbiya'i sune magada annabawa khulafa'ul lahi fil ardi wannan sune khalifofin Allah a bayan ƙasa na gaskiya su malamai wanda suke rike da addini wa kullu dawlatin zahira qa'imatun bi quwwati dawlatin batina duk wata daula da take zahiri na masu mulki to ba za ta ba za ta tabbata ba sai ta samu ƙarfin daular nan ta koye fa'alud duniya masu mulkin duniya madaduhum madadinsu wa qiwamuhum da abin da zai tsayar da ƙarfin mulkin su ya fihin min ahalillahi sai yana zuwa musu ne daga mutanen Allah in sun rike mutanen Allah da gaske suka tafi daidai da shawarwarinsu da umarninsu to sai kaga daular su tayi kyau idan suka rabu da ahalin lahi suka rike ahalin duniya sai mulkin ya zama rabi suna rike da zahiri ba su rike da baɗini na'am na'am Allah huwa ala kulli shay'in qadir shi ko mai iko ne bisa dukkan komai wa safa nafsahu jalla wa ala anna bi yadihi al-mulk Allah ya sifanta kansa cewa mulki na hannunsa wa huwa sultanu mulkin nan ma'anansa ƙarfin jagoranci wal qudratu da iko wa huwa al maliku wa huwa al maliku wa huwa al maliku shine kawai ya hada wannan shine mamallaki shine kuma sarki sauran sarakuna fa su ne sarakuna ba su ne mamallaka ba ko idan an ce wannan sarki ne na ƙasa kaza to shi sarki ne amma in ya je ya taɓa gidan wani zai kai shi ko ko haka ma saboda shi ba mamallaki ba ne shi mai mulki ne amma ba mamallaki ba an ce kai ne shugaban gari kaza ko shugaban jiha kaza ko shugaban ƙasa kaza to kai ne shugaba kowa kuma kai yake mabiya kuma komai na ƙarƙashin ka a zahiri amma kana zuwa ka kama gidan wani minista ka ce za ka sayar to sai ka ji amma ka sa a kotu kana shugaba ko ba haka bane saboda kai mai mulki ne amma ba mamallaki bane to shi Allah shi ya hada wannan dan haka bai saki bai saki abun a hannun halittunsa ba fa kullu malikin fa kullu malikin malikun wa laysa kullu malikin malik dukkan sarki kamar Allah subhanahu wata'ala to shi mamallaki ne amma ba dukkan mamallaki ne kuma sarki ba masu mallaka ba su da sarauta su kuma wanda aka babba su kaya kowa an dan babba shi na shi kuma baya da mulki na'am wal maliku huwa sultanu masdaruhu al mulku wal mulku wal milku kilahuma lillahi tabaraka wa ta'ala maliku shine sarki amma milku da mulku su haɗu guri ɗaya to wannan sai lillahi tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala shine ya mallaki mulku da milku shi yasa yake tabaraka allazi bi yadihi mulku wa huwa ala kuma kulli shay'in qadir na huwa allazi khalaqa al-mauta الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
إلى الذي wannan kalakal mauta ya halicci mutuwa wal hayata ya halicci rayuwa wannan ambaton wayannan abubuwa guda biyu malamai sun yi maganganu masu yawa akan cewa shine wanda ya mallaki mutuwa ya mallaki rayuwa wannan ya zama gagara kowa daga an ce maka wanda ya mallaki mutuwa duk mulkinka sai gaban ka ya faɗi ko ba haka ba saboda baka da control akan wannan bangaren in an ce ya mallaki kaza ya mallaki kaza ya mallaki kaza ya karin kajin ai kai ma yawwa ko ba haka ba amma aka ce wanda ya mallaki mutuwa to kai fa kai ma mutuwa fa tsoronta kake ji saboda kowane ne ma duk wani mai mulki yana tsoron ba wani sai ba kai tsoron mutuwa ba mu talakawa ba mu kai masu mulki tsoron mutuwa ba saboda kullum suna tsoron kada wannan kwallon mangoro da yake hannun su ya subuce ko ba haka ba mutuwa kuma ita a sagayya ne ta kururuwa ko watsa jama'a duka sunan mutuwa ne to in baka san ma komai ba na girman Allah wannan da ya mallaki mutuwa ya kuma mallaki rayuwa shi ake magana a kansa liya buluwakum dan me yasa yayi mutuwa yayi rayuwa sun ya jarraba ku ayyukum asanu amala wane ne ku zai fi yin aiki mai kyau wanda aka bashi rayuwa zai je ya amfani da wannan rayuwa wajen aiki mai kyau ko ba zai yi ba kuma malam ya ce mutuwar ita ce farko haka ya ce mutuwar ita ce farko kafin rayuwa gabaci ɗaya gare mu mutuwan ita ce farko saboda haka mu mutuwa biyu muke yi dama can matattu ne mu babu kai matacce ne mani ne kai matacce ne fai ne kai matacce ne irin hatsi ne kai matacce ne duk waɗannan matattu ne sannan sai Allah ya zo ya shigo wannan matacce da rayuwa don haka mutuwar ce ta fara kafin rayuwar ta zo maka kuma bayan rayuwar kuma sai ya yi mutuwa to yadda kasancewa mutuwar ce ta fara kafin rayuwa ta zo maka ya yi haka ne don ka san wannan mutuwan ma da za ka yi wata rayuwa za ta zo bayan shi yasa ya fara maka da mutuwa sannan rayuwa da sai zama mutum kawai ya tashi gan shi a raye bai taba zaman adam bai taba samun adam ba kawai sai hudusun sai ya gani to wannan kuma ba yiwuwa ga dukkan wani makaluki to wannan yayi ne dan ya jarraba ku ya ga wane ne ku yafi kyawun aiki an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce yan jarrabe mu ya gan mu ayyukum ahsanu amala man huwa ahsanu amalan wane ne yafi kyawun aiki din fa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce arwa'u an maharimillah al arwa'u an maharimillah wanda yafi tsantseni ga barin ya shiga cikin ababen da Allah haramta masa shine ahsanu amala wa asra'u wa asra'un fi ta'atillah wanda yafi kuma gaggawa cikin din Allah man kana arwa'a an maharimillahi wa asra'a fi ta'atillah wanda ya kasance mafi mafi tsantseni wajen abin da Allah ya haramta mafi gaggawa wajen bin Allah to shine ake ce masa shine a hasanu amala haka manzo sallallahu alaihi wasallam faɗa kamar yanda Abdullah ibn Abbas da Sufyan al-Thawri da sauransu suka hakaito aqalun nasi mafi hankalin mutane a hasanuhum amalan shine wanda yake fi kyawun aiki wannasu ala arba'ati aqsami mutane kashi hudu ne man maqasuduhu fi amalihi qawlan wa niyatan ad-dunya akwai wanda abin nufin sa a cikin aikin sa duk da yake na ibada ko wajen zance ne ko wajen aiki ne yaya zai duniyar sa ta masa kyau shi yasa yake yin aiki din haza sayyi'ul amali wannan mai mummunan aiki ne man maqasuduhu fi amalihi qawlan wa fi'lan al-akhirata akwai wanda abin nufin sa da aikin sa wajen maganar sa ko wajen aikin sa shine ya samu lahira haza hasanul amali wannan shi aikin sa ne kyau ne hasanu ne ya hasanu ya tsaya an gane man maqasuduhu qawlan al-akhirah wa niyatan ad-dunya akwai wanda manufansa a wajen furucinsa lahira amma a zuciya duniya haza aswa'u amalan wannan shi yafi kowa munin aiki man yaqulu khilafa ma fi qalbihi wannan kenan shine wanda yake fadin sabanin abin da yake zuciyarsa kenan wayannan sune munafiqai man maqasaduhu fi amalihi wajha Allah qawlan wa niyatan akwai wanda abun nufin sa yardan Allah ne a wajen zancensa da wajen niyyansa fa hadha ahsanuhum amala wannan shine mafi wancan hasanun ne wannan kuma ahsanun shine yafi kyawun su amalan aiki wa huwa al-azizu Allah shine mabuwayi cikin azabtarwarsa ga wanda ya saba masa ba wanda yake gagaransa algafuru mai gafara ga wanda ya tuba ya koma zuwa gare shi sadaqallahu alazim wa ballaga rasuluhu alkarim wa nanu ala zalika min ash-shahid wa alaikum assalam na mai tambayan sallan tarawihi shi zai iya yin duka zai kuma iya yin ɗaya eh to amsar kenan ai ka gane amsar to zai iya yin dukan zai iya yin kowane ɗaya ba ma ɗaya ba na ba ta fahimta zai iya yin dukan zai iya yin kowane ɗaya in yau ka ga dama kana jin kana iyawa ka yi tarawih kuma ka zo ka yi tahajjudi kayi ne kayi duka gobe kuma sai ka bari kai tarawih kayi ɗaya ko jibi kuma sai ka bari kai tahajjudi kayi ɗaya kayi kowane ɗaya kuka na kila ne babu babu farilla a cikin neman yardan Allah a cikin an gane saboda haka in a sauƙaƙa wa jama'a ne asali idan kai ɗaya ɗaya ya wadatar da kai gaba ɗaya amma in mun ce ba zai yi ba kamar mun haramta masa yin tarawihi sai dai ya haji ko mun haramta masa yin tahajjudi sai dai ya tarawihi to ba haka ba na'am na'am na'am kada saura karfe in an shiga karfe ne karfe tara ai wannan kar ma ka ja da nisa a ƙasar nan in dai wanda yake kara kamar ba mai yawa ba ma irin shekaru kamar namu ya kai hamsin ai ba mu da yawa sai ya kai hamsin ko ya ɗan ƙetara kamar namu to ya san irin su Kano su Zaria manyan biranen musulunci na Najeriya sai in su goma suke har goma har wajen goma mafi yawanci haka duk garuruwan mu daga baya ne abu da ta ja da baya ta ja da baya ta ja da baya ka zo ana ana sallah yanda aka dama wasu ma suna sallah kafin su fito magarib don mu sallah wanda haka yawancin manyan biranen mu da goma suke sallah shekaru baya kamar shekara hamsin wani abu amma daga baya mutane suka zo suka canza aka zama yan ƙwaya-ƙwaya sun zama yan ƙwaya-ƙwaya ne saboda aka dai abin da zai fi alheri gare mu idan mutum yana son ya tsira da addinin sa abin nan ya sani dan Allah ya ce to kada yadda tsakanin magariba da isha ba a samu awa ɗaya ba idan kuma ka ga masallacin da suke yin haka suke yi bayan magariba tsakanin magariba da ta rabin awa ko minti sha biyar ko ka guje shi ko waye ne ne ka bar musu masallacin domin kai yardan Allah kake nema ba burge jama'a ba amma na tabbatar da za ka rinka yin daga an yi magariba bayan an gama subhanallahi walhamdulillah an gama tasbihan nan ka tashi ka tsora ita za ka kowa jama'a yawwa za ka ji kowa jama'a ko ba jami'i ko ba jami'i yanzu ka ce kai ka gano yanzu kawai daga an yi sallan magariba an gama subhanallah alhamdulillah to shikenan kawai a tashi ai isha za ka yi jama'a ka ce an samu masallacin yar mubi ba yawa sai lada kaga mai da addini wasa ce abin mamaki shine mutum ya zama yana da ilimi ko gida ya zama gidan ilimi amma kuma su lalata kansu su zama ƴan ƙwaya-ƙwaya wai don jama'a su zo wurin ba ruwanka da wani jama'a su zo wurin ka ce Allah kawai wanda ya bi ka ruwansa wanda bai bi ka ba ruwansa yanzu muna da ƴan saurin kai ƴan saurin kai ne wasu musamman ma matasa matasa masu jin kaman komi su ne sai su zo masu rinjaye da tawar gidansu ma ko masallacin su ma zo kawai ya yi muwa ya sallar sallar juma'a da lafiya ba ba ke nan Allah ruwa mana asiri Allah ya yi mana wannan fitina amma dai abin da ya kamata kowa ya tsaya kan iliminsa duk wannan an wuce karatu ne ba karatu ba ne fatiha salatu fatiha المسلمين إلى نصرات المسلمين كرى الذين ينصرون اللهم صل على سيدنا محمد فاتح هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون